بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wadda cikin falalarsa da rahamarsa da ni'imomin da ya mana ya haɗa mu a wannan cibiya wannan babban masallaci na nurul yaqin tare da 'yan uwa malaminmu da shugabanni da jagorori da dukkan sauran al'umma domin gabatar da wannan darasi da muka alkawarta shi kuma Allah ya taimake mu ya cika mana Allah ya datar da mu da dukkan alkairan da ke cikin rayuwa duniya da lahira Allah ya karba mana Allah ya sanya mana cikin mizanin ayyukan alkairanmu taken darasinmu shine ka taimaki Allah ya taimake ka ka taimaki Allah ya taimake ka duk inda ka ji an yi maganan taimakon Allah cikin alkur'ani da sunna to ana magana ne akan taimakon addinin Allah in tansurullaha yansurkum idan kun taimaki Allah Allah zai taimake ku ma'ana in kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku wala yansurannallahu man yansuruhu Allah ya ce wallahi Allah zai taimaki wanda ya taimake shi ma'ana Allah zai taimaki wanda ya taimaki addininsa abu na farko da nake so na ja hankali na da 'yan uwa game da al'amarin addini shi wanda ya samu kansa a cikin inuwar musulunci da imani ba abin da yake kansa banda godiya ma Allah abu ne da bayi da farashi da za a iya sayansa rahama ce ta Allah jin kai ne na Allah ya yarje maka musulunci a matsayin addini ya yarje maka ka samu kanka cikin waɗanda suka yi imani da Allah kowane musulmi ya sani cewa kowane musulmi ya sani cewa duk abin da ke alaƙa da addinin Allah duk abin da ke alaƙa da Allah Allah ba shi da bukatan komai abinka duk aikin da Allah ya sa ka a kansa shi kansa aikin Allah ya sa ka ne don jin kai da tausayinka ba ya sa ka ne don yana da bukatar wani abu a wajenka dukkan rayuwarka ka kalle ta tun daga farkonta har ta dukkan rayuwarka tun daga jinka ganinka numfashinka dukiyarka duk abin da ya shafi rayuwarka wallahi ba abin da yake kwayar zarra da Allah yake da bukatar wannan abun abunka amma kai kana da bukatarsa wannan addini daga cikin dalilin da ya sa Allah ya shar'anta mana addini ya ce mu yi addini wallahi tausayinmu Allah ya ji ya sa ya tsara mana addini ya ce mu bi ba don in mun yi addini zai daɗu da wani abu ba kuma ba don in mun ƙi addini zai rabu da wani abu ba Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya ce ba mu aike ka zuwa ga al'ummar ka ba Allah ya ce sai don jin kai talikai tausayin mu Allah ya ji rahama ce ta Allah jin kai ne na Allah sai shar'anta mana addini yace mu bi wannan addini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah yace ba mu aike ka zuwa ga mutanenka ba Allah yace sai don jin kai ga talikai baki daya a wani waje Allah yace wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitabu Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam baka taɓa fatan haka ba baka taɓa tsammanin haka ba baka taɓa ji haka zai faru ba an yulka ilaikal kitab cewa da a saukar maka da wannan littafi na alkur'ani Allah ya ce manzon Allah baka taɓa tsammanin haka ba wa ma kunta tarju an yulka ilaikal kitab Allah ya ce baka taɓa tsammanin baka taɓa fatar za a saukar da wannan littafi na alkur'ani gare ka ba kamar ya tambayi Allah ne yace to Allah don me ka saukar da alkur'ani Allah yace illa rahmatan min rabbik tausayi ne kawai na ubangiji jin kai ne na Allah duk abin da ke alaka da addini ka zauna ka kalli wannan abun shi Allah bai dora ka akan wannan tsarin ba wallahi sai don tausayinka da jin kansa gare ka kar ka taɓa kallon wani abu da sunan addini kuma ka ɗauki wannan abun wani ɗawainiya ne a kanka duk abin da aka shar'anta maka da sunan addini an shar'anta maka wannan abun ne saboda riskar da rahama gare ka amma ba wai don Allah yana da wata bukata ce yasa ya shar'anta maka addini ba ya tabbata a cikin hadisul kudusi wadda Allah subhanahu wata'ala ya bayyanar da buwayarsa da isansa ya ce ya ibadi ya ku bayina innakum lan tabulugu barri fatadurruni Allah ya ce ya ku bayina ba za ku taɓa kai matakin da za ku cutar da ni ba Allah ya ce balle ku cutar da ni akwai wadda ya fi ƙarfinka ko yana da hanyoyin da zai iya riskar da cutarwa gare ka amma wani dalili sai ya sa ya kame Allah ya ce to matakin da in an isa za a cutar da ni Allah ya ce ba matakin balle ku cutar da ni walan tablugu naf'i fatanfa'uni Allah yace kuma ba za ku kai matsayin da za ku amfanar da ni ba balle ku amfanar da ni akwai wanda in yana da bukatar ya riskar da wani amfani gare ka ko da ta nasiha ne sai ya maka idan ya ga dama sai ya kame duk wani abu da za a amfani Allah da shi babu wannan gurbin Allah ya ce ni balle a amfanar da ni walan tablugu naf'i fatanfa'uni babu wani mataki ko matsayi da za ku kai na amfanar da ni balle ku amfane ni ya ibadi yace ya ku bayina لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم إندا نفركنكم زوا نكرشنكم متاننكم دا الجنونكم أدوكو للسافي متاني تندق كان النبي آدم عليه الصلاة والسلام har kan jariri na ƙarshe wadda daga haihuwarsa sai tashin alkiyama a ɗauko jinnu tun daga na farko har na ƙarshe Allah ya ce lau anna awwala kuma wa ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum za ku daidaita akan zuciyar mafi tsoron Allah cikinku turran da Allah ya sha ta ƙasa ya samar da halittu har ran da za a naɗa ƙasa wa ya fi kowa tsoron Allah da bin Allah a ce wani ne Allah ya ce to tun daga ɗan adam na farko har ɗan adam na ƙarshe aljani na farko har aljani na ƙarshe za ku daidaita akan zuciyar mafi tsoron Allahnku ma za da zalika fi mulki shai'a Allah ya ce wannan tsoron Allah ba zai ƙare ni da komai ba لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ذاك ديديت أكن زوتي يرمى في صوران الله جكنكم النبي صلى الله عليه وسلم يتبع فدي يتي أنا أكشاكم وأتقاكم لله يتي نافيك صوران الله نافيك بن الله سودك إن كوا صوران الله سودك zai zam kamar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma tun daga na farko har na ƙarshe Allah ya ce ma za da zalika fi mulki shay'a wannan ba zai ƙara mun komai a iko na ba in ji Allah ya ibadi yace ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum inda na farkonku zuwa na ƙarshenku mutanenku da aljanunku kanu ala afjari kalbi rajulin wahid ku daidaita akan zuciyar mafi fajircin cikinku ma na kasa zalika min mulki shay'a Allah ce kuma haka ba zai rage ni da komai a cikin iko na inda a ce kowa kamar shedan yake ko kowa tun daga ɗan adam na farko har na ƙarshe mutane da aljanu a ce kowa kangarewarsa da kafircewarsa kamar shaidan yake ko kamar fir'auna yake ko kamar abu lahab yake ko kamar abu jahalin yake Allah ce wallahi ba za ku cutar da ni da komai ba ba zan ragu da komai ba yanzu akwai wadda ya isa ya siffanta da wannan sifa ya ibadi ya ce ya ku bayina lau anna awwalakum wa akirakum wa insakum wa jinnakum inda na farkonku zuwa na ƙarshenku mutanenku da aljanunku qamu fi sa'idin wahidin da su tsaya a wata farfajiya guda tun daga kan annabi adam alaihi salatu wasalam a tada kowa har wadda zai zamshi ne haihuwa na ƙarshe a tada kowa mutane da aljanu a samu wani fili a tare a haɗa kowa da kowa abu maza da mata mutane da aljanu fasa'aluni Allah ce kowa ya tambayin bukatarsa fa'aitu kulla insanin mas'alatahu ni kuma na ba ma kowa abin da ya roka ma na kasa zalika min ma'in bi Allah ce ba zai rage abin da nake da shi ba ba fa ba zai karar ba ba zai rage ba yanzu duk duniya akwai wanda zai tara mu a masallacin da ce kowa ya faɗi abin da yake so kai kaɗai ma ta ishe shi haka ne sai ka gaya mishi abin da ƙasar ma ba ta da shi Allah ya ce in tun daga na farko har na ƙarshe mutane da aljanu za a tara su a farfajiya guda kowa ya roƙe ni na ba ma kowa abin da ya roƙa Allah ya ce abin da nake da shi ba zai ragu ba waɗannan maganganu duka abinda Allah ke isar maka na saƙo shi ne shi fa bayi da bukatar ka ta ko ta ina bayi bukatan tsoron Allahnka sannan kuma bayi tsoron fajircinka sannan yana da wadata sakakkiyar wadata da ba shi da bukatar abun da kake da shi ta ko ta ina shi yasa za ka ji a cikin alkur'ani Allah sai ce manihita da fa inna ma ya hatadi li nafsi wadda ya shiryu ya kintsu Allah ya ce ya shiryu ne wa kansa wa man dalla fa inna ma yadillu alaiha Allah ce wadda ya bace shi ma wa kansa ya bace in ahsantum ahsantum li anfusikum Allah ya ce idan kun kyautata kun mutunta kun yi abun arziki ahsantum li anfusikum Allah ce kun kyautata ne wa kanku wa in asa'atum in kun munana fa alaiha falaha Allah ce shi ma wa kanku wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsihi wanda ya tsarkaka ya gyaru ya zan mutumin kirki nagartacce fa inna ma yatazakka li nafsihi Allah ce shi ma wa kansa wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wanda yayi godiya Allah ce yayi godiya ne man amila salihan fa li nafsihi wa man asaa fa alaiha wanda yayi mai kyau wa kansa wanda ya munana wa kansa faman nakasa fa inna ma yankusu ala nafsihi yau in ka ce ka fasa musuluncin Allah ya ce wa kan wa man yabkal fa inna ma yabkalu an nafsihi wanda yayi ruwa Allah ya ce wa kansa yi wa ruwa duk abinda Allah zai yi alaka da kai ko ce maka yayi bari sai ce in ka bari wa kanka idan ya ce kai in kai sai ya ce kayi wa kanka musulunci Allah ya tsara wannan shari'a mai albarka ne Allah ya shar'anta mana wannan addini ne saboda rahama da jin kai da tausayi na Allah a kanmu saboda ya riskar da mu zuwa ga rahamarsa da alkairansa na duniya da lahira amma ba don yana da wata bukata a wajenka idan kai haddan alkur'ani kayi wa kanka in ka ƙi haddan alkur'ani ka yi wa kanka idan ka gina masallaci ka yi wa kanka in ka ƙi ginawa ka yi wa kanka ashar idan ka yi ashar ka yi wa kanka idan ka yi tasbihi ka yi wa kanka wannan addini da Allah ya shar'anta mana muka kuma fahimci rahamar Allah ta sa Allah ya shar'anta mana wannan addini to Allah kuma sai ya kira cewa wannan addinin mu yi mishi hidima mu yaɗa shi domin alkairin ya riski waɗanda bai riske su ba yana daga cikin abun da da yawa cikin al'ummar musulmai ba su riske shi ba wajen fahimta ka yi addini daban ka yi hidima wa addini daban waɗannan salloli da kake yi guda biyar azuminka karatun alkur'ani kiyamun lailinka wannan duk wa kanka kake yi wa to Allah yana so ya ga shi kuma addinin me kake mishi shi addinin me kake mishi da yawa idan ka ga wata alfarma da Allah ya yi daraja da ya daga yarda da ya yi za ka samu Allah na ba da wannan lasisin ne akan hidima wa addinin Allah saboda ka kayi sallah kayi azumi kayi duk abin da ka yi na neman kusanci to shi kuma addinin musuluncin Allah yana so ya ga shi kuma addinin me kake yi ai wannan alkur'ani da muke karantawa wannan sallah da muke duka ba a garin nan aka saukar da su ba wasu ne suka yi dakon abin suka zo da shi nan to abin da Allah ke so kai kuma ya ga me kake yi na irin wannan aikin na haɓakan addinin ci gaban addinin ko matsawan addinin zuwa ga wani wajen da bai kai ba shi yasa da yawa idan ka kalli sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sun kere ma kowa ne saboda hidimar da suka yi wa addini ba wai saboda sallolinsu ba ne ba saboda azumin da suka yi bane wannan hidima da suka yi wa addini suka ɗauke shi a kafaɗansu suka mai aiki wannan ya ɗaga darajarsu ya fifita su akan kowa a cikin talifi saidina abubakar ba ya kere kowa ba ne saboda ya fi kowa kiyamun laili ya kere kowa ne saboda hidimar da ya yi wa addini ta kere na kowa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa almuhajirun mata da suka yi wajen samun yardan Allah sun samu ne saboda hidiman da suka yi wa addinin Allah to wannan addini da muka ce Allah ya shar'anta mana domin riskar da rahamarsa ga bayi to Allah ya yi kira ka tashi ka yi aiki domin ci gaban wannan addinin da kuma hidimta wa addini da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah in tansurullaha yansurkum idan kun taimaki Allah Allah zai taimake ku ma'ana in kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kunu ansarallahi ku zan mataimaka Allah ma'ana mataimaka addinin Allah kama qala isa ibn maryam lil hawariyin kamar yadda annabi isa alaihi salatu wasalam ɗanna na maryama ya ce ga hawariyawa su ne manyan makusantan almajiransa man ansari ilallah ya ce musu wa zai taimake ni zuwa ga Allah ma'ana wa zai taimake ni wa Allah kala lafi abunsa sallah ta yi Allah kuma ya saka da alkhairi amma za ka bar baya da kura za ka bar baya da kura wallahi ba wani aiki mafi alkairi da za ka samu kanka a ciki kanka a ciki ka dace a wajen Allah kamar ka samu hannunka wajen hidimtawa addinin Allah matsayi na rayuwar duniya ana aiki da shi ne a rayuwar duniya amma ba a aiki da shi a addini addini musabaka Allah ya ce ai sabiku saboda ka wanda ya fi kowa kuɗi a gari ya zama ladan wannan normal ne a musulunci ya zama mai sharan masallaci normal ne a musulunci idan an je ofis kuma sai ya zauna a kujerarsa amma in an zo ana neman lahira ana hidima wa addini to nan babu wata kujeran da zai zauna a kanta a ce wannan ya bar wani gibi da wani zai shige gabansa saboda ka wannan addini mu tashi mu yi hidima wa addinin musulunci ka sani ka yarda ka gamsar da kanka addinin nan ko ka yi mishi hidima ko baka mishi hidima ba ana mishi hidima kuma za a ci gaba da mishi samun kanka a cikin waɗanda suke hidimta ma addini ba ƙaramin rabo ba ne da Allah ke rabautar da wadda ya zaɓe shi ya zaɓa daga cikin bayi da hidimta ma addinin Allah ko manzannin Allah ai darajarsu ba ɗaya ba ce shi yasa Allah ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din Allah ya ce waɗannan manzanni nawa mun fifita sashin su akan sashi haka annabawa walaqad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'din Allah ya ce su ma annabawa mun fifita sashi akan sashi haka in ka dubi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga darajar wani sahabin tana sama da wani sahabin darajar waɗansu sahabban yana sama da waɗansu sahabban inda za ka bibiyi asali me ke fifita wannan sashi akan sashi za ka samu gwargwadon hidima da addini da ɗawainiyar addini da shi manzon yi yanzu a cikin manzannin Allah akwai ulul azmi min rusul su su biyar akwai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai annabi Ibrahim annabi Nuhu alaihi salatu wa salam akwai annabi Musa akwai annabi Isa sai ka bibi alkur'ani da sunna sai ka ga hidimta ma addini da suka yi ta ma addini da sauran manzanni suka yi wato ko da tsakanin manzanni ne gwargwadon yadda zakewarka take wajen hidimta ma addini to sai ka samu gwargwadon darajar da Allah ke baka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi kowane manzo ana aiko shi zuwa ga mutanensa keɓe wa ma bin rasulin illa bi lisani qaumi bayyana lahum manzon Allah sai aka turo shi ga duniya baki daya تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا saboda haka sai ya zama shine khairu kalqil sayyidul mursalin da kansa ya ce ana sayyidu waladi adam yau malkiyama ka duba annabi nuhu alaihi salatu wassalam wa'azi kawai wa'azi da'awa da'awa sai da shekara 950 yana yi wannan 950 ɗin babban da shekarun rayuwarsa sai da ya shekara 40 aka rantsar da shi a matsayin manzo kuma ba wa'azi ne da ake yi sati-sati ko ƙarshen wata-wata ko ƙarshen wata uku-uku ba قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا ليلا ونهارا شكرا دري ترى دهمسن كدوب النبي إبراهيم إرن داغر دي كدوب النبي موسى shi annabi Musa in ka dubi salo na alkur'ani ma zaka ga Allah ma tausayin annabi Musa yake ji ya buga da su fir'auna da su hamana da su karuna ana gama layin su fir'auna sai ga su samiri sun taso e wani gojejjin dan duniya ne ya zo ya fitine su ana gama wannan shine Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw Musa tabarra'ahu Allahu mimma qala ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kar ku zama irin waɗanda suka cutar da annabi Musa kar ku cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya taɓa gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam bakar magana annabi sai ya ce rahimallahu Musa faqad udiya bi akthar min hadha fa sabr yace Allah ya jikan annabi Musa an cutar da shi sama da wannan abinda aka minin yayi hakuri ka duba annabi Isa alaihi salatu wassalam shi matakin ƙarshe na halakar da shi da za a yi ne Allah ya ɗage shi to ka duba dukkan manzannin irin ayyukan da suka yi to haka gwargwadon hidimta ma addini da za ka yi to kuma gwargwadon matsayi da daraja da Allah subhanahu wa ta'ala zai baka ɗungurungum ka samu yardan Allah abu na uku shine manufar shi addinin manufar musulunci shine kadaita Allah da bauta kadaita Allah da bauta manufar musulunci abinda musulunci ke nufi shine kadaita Allah da bauta wannan shine asali shine lamban farko duk wani abu a musulunci yana bin bayan kadaita Allah da bauta ma'anar musulunci لا إله إلا الله محمد رسول الله shi yasa idan mutum zai karbi kalma sai a lakana mishi ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah na shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah na kuma shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah wannan shine musulunci shaidawa ba abin bauta da gaskiya sai Allah wannan shine musulunci shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo ne na Allah shine musulunci duk lokacin da wannan bai tabbata ba wannan bai samu ba ba a ci nasara akan wannan ba to ba a samu musulunci ba shaidawa ba abin bauta da gaskiya sai Allah la ilaha ba wani abin bauta da gaskiya wadda ya cancanta a bauta mishi illallah sai Allah wannan shine abu na farko da ake so kowane musulmi ya fahimta ya ƙudurce ya furta ya gina rayuwarsa da addininsa a kai amma da yawa Allah ya ce wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun waɗansu sun furta kalmar la ilaha illallah amma kuma sun je suna bautan waɗansu ababa koma bayan Allah addinin musulunci turbarsa tushensa ginshikinsa shi ne kaɗaita Allah da bauta shi kaɗai ba abokin tarayya daga lokacin da aka samu tarayya ma Allah a cikin bautarka a cikin ƙudurinka a cikin aikinka wannan tarayyar ta warware la ilaha illallah shi yasa musulunci yadda akwai kofan shiga to haka kuma akwai kofan fita shi yasa da ka talarta innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru mutum zai zo ya shiga ya kuma fita ya kuma shiga in ya gyara kuma ya fita Allah ya tabbatar da mu akan musulunci da imani babu abin bauta da gaskiya sai Allah jama'a wannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ne shine musulunci waɗannan abubuwa guda biyu karka bar kafarka ta yi rawa a kansu kar kuma kana furtawa da bakinka amma aikinka yana warware shi annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shi kaɗai ne manzon Allah shi kaɗai ne annabin al'ummar duk riƙan malami duk girman malami bai isa ya zama annabi ba shi yasa ake ce mishi ma'aiki rasulullah da hausa ɗan aiken Allah Allah ya aiko shi to in dai musulunci ne dole ya zam daga wajen ɗan aiken ka karɓa ba wani wadda ya isa ya fito da shari'a daga aljihunsa ya baka ɗan aiken guda ɗaya ne ɗan aiken guda ɗaya ne shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi allah ya ba ma'aiken ya ce ka kai ma al'ummar saboda ka dole inda musuluncin ne ya zama saƙon ya zo ne daga wajen ɗan aiken ba zai yiwu ya zo ta wata hanya ba shi yasa ake ce mishi ma'aiki cewa ka shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ma'ana kana tabbatar da cewa ka shaida ɗan aiken Allah ne to ɗan aiken ɗaya ne ba guda biyu ba ne saboda ka babu dama a zo a ce maka ga saƙon da ɗan aiken ya zo da shi kai kuma ka ce ga abin da malaminka ya faɗa domin malaminka ba ɗan aike ba ne idan ijtihadi ne aka samu kuskure a yi mishi addu'a a nema mishi gafara a ɗauki wadda annabi ya zo da shi idan mutum ya samu matsala ya samu matsala jama'a a cikin bautarsa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi mu'az ya ce mishi a tadari ma haƙullahi alal ibad wa ma haƙul ibadi alallah ya ce mu'az ka san haƙƙin Allah akan bayi kuma ka san haƙƙin bayi akan Allah bayi ba su da wani haƙƙi da suka cancanta akan Allah amma Allah kan ɗauki haƙƙi ya ba su sai ya ce idan kun yi kaza na sa ma kaina dan muku kaza sai ya ce a Allah da manzonsa su ne mafiya sani sai ya ce haƙƙullahi alal ibad haƙƙin Allah akan bayi an ya abuduhu wala yushriku bihi shay'a shine su bauta ma Allah kar su yi tarayya wa Allah da komai wato idan baka fahimci wannan ba tsakani da Allah akwai tangarda mai girma shi tarayya ma Allah a wajen bauta tarayya ma Allah a wajen bauta Allah fir ya ya ce ba zai yafi ba in dai mutum har ya mai tarayya wato ka duba duk rigimar duk rigimar da za ka taba a musulunci zai zo maka da sauki domin duk laifin da za ka yi ko mutuwa ka yi a kan laifin baka tuba ba ka je gaban Allah yana karkashin mashi'ar Allah ya ce in ya ga dama ya yafe in ya ga dama ya azabtar da wadda ya yi laifin gwargwadon laifinsa amma in mutum ya mutu yana ma Allah tarayya Allah ce ba zai yafi Allah ce ba zai yafi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafara baya yafiya mawadda ya mutu yana tarayya da shi da komai amma yana yafiya ga abun da bai kai shirka ba ya ce ga wanda ya ga dama a wata aya Allah ya ce innahu man yi shirik billahi duk wanda ya yi shirka wa Allah sai Allah ya ce faƙad harrama Allahu alaihi aljanna Allah ya haramta mai aljanna yadda Allah ya haramta maka shan giya ko zina haka ya haramta ma kansa ya sanya mai mishi tarayya a cikin aljanna innahu man yushrik billahi yadda al'amarin yake duk wanda yayi tarayya ma Allah ya mutu yana shirka ma Allah faqad harrama Allahu alaihi aljanna Allah yace hakika Allah ya haramta mishi aljanna wa ma'awahu an-nar makomansa wuta wa ma lizzalimin min ansar kuma azzalumai masu tarayya ma Allah ba su da mataimaki da zai iya tsayawa ya taimake su ranar da Allah zai azabtar da su kuma yana daga cikin abin da za ka gane girman shirka da hatsarinsa yadda Allah ya shigo da manyan manzanninsa ya musu togaciya a kan shirka wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم أليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده سيتي ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون duk wani manzo za ka ji sunansa ya fito a cikin nan watilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم أليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa zakariya wa yahaya wa isa wa ilyas wa isma'ila wal yasa'a wa yunusa wa luta duka gayyan nan Allah ya ce walau ashraku Allah ya ce wallahi inda za su yi shirka la habita anhum ma kanu ya'malu da duk aikin da suka yi ya baci wato ka tsaya yana daga cikin ayar da take ban tsoro wallahi akan al'amarin shirka yanzu muka ce annabi nuhu fa annabi nuhu kusan shekara dubu yayi yana da'awa Allah ya ce wallahi inda yayi shirka da da'awar ta tafi babu riba ka duba annabi ibrahim ka duba annabi musa shi ma sunansa ya fito a ciki ka duba dukkan waɗannan manzanni to idan waɗannan annabawa allah zai ce in sun yi shirka duk aikin da suka yi ya ɓaci kai ka yi shirka aikin ka yi saura ya kuma cewa mai gidanmu sallallahu alaihi wasallam ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك yace mun yi wahayi gare ka mun yi wahayi ma dukkan annabawa da manzannin da suka zo kafin ka la in asharakta Allah ya ce mishi har in kai shirka la yahbatanna amaluka aikin ka zai baci ka duba aiki irin na manzan Allah alaihi salatu wassalam ai duka waɗannan manzanni Allah ya san ba za su yi shirka da shi ba to amma ya yi rantsuwa inda sun yi da aikin ya ɓaci yanzu kai ba za ka shafa makanka ruwa ba saboda ka abinda Allah ke bukata a gunmu faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan to harkar shirka shi yasa na daga cikin abin ban kaye da alkur'ani ka bi duk inda Allah ya zo rikan wani abu koma bayan Allah sai ka ji Allah yana min dunillahi ko min dunihi kawai abun da za a riƙen ina ba Allah bane to ko menene wannan abun Allah sai ce tarayya ne ma Allah nasara ai almasihu annabi Isa alaihi salatu wasalam suka rike amma Allah ce sun yi kafirci sun yi shirka makomar su wuta yahudu uzairu suka rike mushrikan larabawa mala'iku suka rike in dai abun da za a riken a bauta mishi ba Allah bane ba Allah bane to musulunci bai kallon mai ka rike annabi ne ka rike mala'ika ne ka rike wani salihin bawa ka rike a'a wani gunki ka rike a'a wani itace ka rike in dai ba Allah bane shi yasa duk inda Allah sai ya zo sai ya ce kawai min dunillahi koma bayan Allah ina dai abun ba Allah bane eh kawai ba a rike shi a bauta mishi ba a rike shi a bauta mishi masalul ladina takabu min dunillahi awliya Allah ya ce misalin waɗanda suka rike waɗansu waliyai majibanta masoya koma bayan Allah Allah ce ka matsalil an kabuti ta kazabbaita Allah ce misalin su kamar giza-giza ne ya saka gidansa sai Allah ce wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut mafi raunin gida Allah ce gidan duk wadda za ka rike koma bayan Allah Allah ce abin da ka rike gidan giza-giza ne shi giza-giza idan ya saka gidan gidan baya hana ruwa ya shiga gidan kuma baya hana in yana cikin gidan a ganshi a cikin gidan duk abin da ake gida don shi shi gidansa baya amfanar da shi Allah ce duk abin da karke koma bayan Allah Allah ce wallahi kamar gidan giza-giza ne a wani ku ya ce wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir Allahu akbar Allah ya ce duk abin da kuke kira koma bayan Allah abin da za ku roƙa abin da za ku bautawa domin galibi ai mutane suna juyar da bautarsu ga wani Allah ne saboda wani abu da suke bukata na rufin asirin rai na rufin asirin rai to sai Allah ya ce duk wanda zaka kira ko ka roƙan ma yamliku na min kitmir kitmir akwai wata farar leda da take lullube da kwallon dabino a cikin dabino saboda ka in ka bare dabino za ka ga ledar ta rufe kwallon dabinon ba dabinon ba wannan ledar Allah ya ce duk duniya ba wanda yake da mallakata Allah ya ce kuma ba wanda zai iya baka ba wanda zai iya mallaka maka in ta da uhun la yasma'u du'a'akum Allah ce idan kun roƙe su ba za su ji roƙon ba walau sami'u kuma ko sun ji mastajabu lakum Allah ce ba za su iya amsa muku su biya muku bukata ba Allah sai ce wala yunabbi'uka mislu khabir ba wanda zai baka labari kamar masanin labarin Allah ce kuma ni na baka labari kuma yana daga cikin abinda zaka gamsar da kanka cewa Allah kaɗai ke gudanar da rayuwa shi ne yadda rayuwar mu take gudana yadda rayuwar mu take gudana idan akwai bukatar tasirin wani Allah ai da rayuwar ba haka za ta kasance ‘yan takara ne za su fito guda biyu a yi zaɓe a buga a fafata a kai a kawo to sai a ce wannan yana da malaman da suke mishi aiki to malamin me yasa suka bar wannan din ya fito har yake wahalar da mai gidan haka ne inda malamin suna aiki inda malamin suna aiki ai duk wanda ya fito kawai shi kenan sai ya makance sai ya zama kai kadai zaka yi takaranka wallahi duk ƙarya ne na rantse da Allah wannan rayuwar mun ban da Allah wallahi ba wanda yake gudanar da ita ba wanda yake gudanar da ita wallahi in ba Allah ba ba wanda yake da hannu a kanta wallahi in ba Allah ba shi yasa Allah ya ce alaysa Allahu bikafin abda Allah ya ce yanzu Allah bai ishi bawa ba Allah ya ce yanzu ni kadai ban ishe ka ba wayukawwifunaka billazina min dunihi Allah yace ana tarazana ka da abubuwan da ba Allah ba Allah yace ni kadai na ishe ka idan ka kalli rayuwar da yadda rayuwar take gudana kawai wallahi ka san banda Allah wallahi ba wanda yake da hannu a cikin rayu annabi nuhu alaihi lokacin da waje yayi waje shi ma mutanensa suka ɗauki matakin kashe shi kazzabat qablahum qaumu nuhin Allah ce fa kazzabu abadana wa qalu majnunun wasdujir suka zagi annabi nuhu suka ce mai mahaukaci kuma suka yi barazana suka ce za mu ga bayanka fada Allahu sai kirayi Allah anni maglubun fantasir yace Allah an mun yawa an yi galaba a kaina Allah ka kawo mun dauki to yanzu in wani ne ya shiga matsalan sai ya ce zai kira annabi nuhu jama kun fahimta to in annabi nuhu zai shiga matsala bai warware matsalar ba shi ma na neman ɗauki a gun Allah akwai wani malamin da ya isa in ka shiga matsala shi ka kira shi wallahi babu shi to akan waɗannan bukatu na rayuwar duniya waɗansu akan siyasar su sun shiga harkokin tsafe-tsafe an shiga kungiyoyi na tsafe-tsafe waɗansu akan kujerun ofis ɗinsu sun shiga harkoki na tsafe-tsafe da yawa fa mutanen mun kaji mutum ya ce maka yana da malami ba kuma ba bi malami ne da yake bashi fatawa ba malami ne da yake mai tsafe-tsafe waɗansu matan akan mallakan mazajensu ko akan kishiyoyinsu sun shiga harkan tsafe-tsafe waɗansu akan neman ilimin karatun boko sun shiga harkokin tsafe-tsafe haka dai wadda ya shiga cikin waɗannan ababa ya shiga cikin abin da Allah ya ce wa laqad alimu lahu ma lahu fil akhirati min khalaq Allah shi ke gudanar da komai babu wani wadda dukkan nau'uka na bauta bauta ne yana daga cikin rauni da dai musulmai ita ibada da ake cewa Allah ke yin ta kamar sallah irin su aiki haji irin su umra da sauransu duka da jiki da da harshe ake yi irin tasbihi irin karatun alkur'ani da sauran duka nau'ukan askar akwai ibada da da zuciya ake yin ta imani ba da zuciya ake yi ba tawakkali fatanka tsammaninka tsoronka uka ne na ibada juyar ake ga Allah subhanahu wata saboda ka wadda ya juyar da wani nau'i na bau zuwa ga wani Allah to ya yi ma Allah tarayya ya tsira in ya mutu akan haka saboda ka sani abu na farko da muka yi bayani wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin rahama ne Allah ya riskar da shi gare mu abu na biyu mafi tsada hidima da za ka yi a rayuwarka shi ne ka yi hidima wa addinin nan na'am ka yi hidima abu na uku manufar addinin kuma shi ne kaɗai sosai wannan ya tabbata tukunna a tafi a tafi kan karatun alkur'aninka a tafi kan biyayya wa iyaye hakkin Allah bai fita ba to komai ma bai fita ba idan sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne karka mai tarayya da a cikin manzanci mancinsa shi ne annabinmu shi ne manzonmu shi ne annabin ƙarshe shi ne jagoran al'umman shi ne mutum ya tsayo akan haka to cikin Allah ya tsayo akan turba na asali kuma tafiya ta yi kyau kuma insha Allahu Allah ya ƙara mara an ta astaghfiruka wa atubu ilayk